أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيراً
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode wa Allah muna yabo gare shi kuma muna roƙonsa taufiki muna gode masa da ya haɗa mu a wannan masallaci na galadanci a birnin kudu a jihar jigawa a wannan maraice na lahadi bakwai ga watan ramadan a shekara ta 1445 na hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wanda shi ne 17 ga watan uku a shekara ta 2024 a lissafin miladiya wannan shi ne zamanmu na bakwai ko? ko na shida za mu tashi yau a ayar da muka ji ko jerin ayoyi da suke da alaka da wannan maudu'i kimanin guda biyar duk da lokaci ba zai isa duk mu bi su a yau ba a faɗin allah maɗaukaki fama lakum fil munafiqina fi'atayn wallahu arkasahum bima kasabu أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا kafin mu kai ga nan ina jin akwai zancen da muka tsallake ba mu karasa ba jiya ko kuma ba ku tuna mun ba sai da na koma daga baya na gani inda ya ce fa kullu ma qila fil aqaidi ko ba karanta shi ba da yake jiya ina karanta da kwamfuta amma a littafin ya fi fitowa yadda ya kamata a ƙarshen waccan aya aya ta tamanin da bakwai inda Allah ke cewa wa man asdaqu min Allahi haditha babu wanda yake ya kai Allah maɗaukaki gaskiyar magana ƙarshenta shine malam yake cewa a wata ayar kuma faɗin Allah maɗaukaki wa man asdaqu min Allah qila duk dai bi ma'ana ma'anar guda ɗaya ce babu wanda yake mai gaskiyar zance da gaskiyar ƙauli da magana kamar Allah maɗaukaki haka duk wanda ya wani zance wanda ya saba wani Allah to zancensa shine ba daidai ba zancen Allah shine gaskiya yace ikhbarun bi anna hadithahu وأخباره وأقواله في أعلى مراتب الصدق wannan ba da labari ne daga Allah da cewa zancensa da labaransa da maganganunsa su ne suke mafi ɗaukaka a matakin gaskiya ma'ana ana zancen menene yake mataki na sama wajen zamansa gaskiya to maganar Allah ita ce sama wajen zama gaskiya babu wani abu na ko sofanan rashin gaskiya a cikin zancen Allah yau da haka dole ne duk zancen da ba na Allah ba ya zama inda ya saba wa na Allah din to lalle ya zama shine batil ya zama ba daidai bane shi yawwa jumlatan wa tafsila inda ya saba wa maganar Allah shine ce bal a'laha kai ba wai zancen a cikin wanda suka fi ba a shine ma mafi sama eh ko kwatance babu tsakanin zancen Allah da zancen wani wajen maganar gaskiya yace fa kullu ma qila duk abin da aka ambata aka faɗa ko aka ƙudurta fil aqaidi a babin aqida wani ya faɗi wani ƙauli daga cikin ƙaulin in an ce ƙauli ana nufin itiqadat ra'ayoyi fahimta iri-iri kowane ne ya zo da wata aƙida wal ulumi da wani ilimi wal a'mali da ayyuka mimma yunaqibu ma akhbara Allah bihi ya zama wannan abin da aka kudurta ko aka sani aka ɗauke shi a matsayin ilimi ko wani aiki da aka aikata ya saba wa abin da Allah ya ba da labari fa huwa batilu to kawai sunansa in ka ga dama ka kira shi a hausa a hausance kuskure ƙarya bata barna inda ya saba wa zancen Allah na san duk mukan fassara wannan batsi da waɗannan kalmomi yawwa to ya shiga kowanne zai ɗauka da kuskure da ƙarya da barna da bata shine batil in dai Allah ya faɗi wani abu wani kuma ya zo ya faɗi wani abu daban a babin aƙida aƙidarsa ta saba wa abin da Allah ya ce ko wani ilimi da ya da'awa kowane ne shi in dai zancensa ya saba wa na Allah to wannan zancen ya zama ba daidai ba domin Allah maɗaukaki zancensa wahayi ne gaskiya ne ba kuskure a cikinsa hakanan kuma abin da ya wahayinsa zuwa ga manzansa sallallahu alaihi wasallam na abin da yake ba a ƙur'ani ba in dai ya zo mana ta hanya ingantacciya da malaman fannin ilimin hadisi suka tabbatar da wannan magana ta biyo ta hanya mai kyau tabbatacciya daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama to wannan shi ma baya saba wa ƙur'ani eh ko an ji ko ka fahimci wani abu daga cikin irin wannan zance da kake ganin kamar ya saba wata aya ta ƙur'ani to ba harkar ka bace ka bashi tambayi malamai sai su gaya maka taujihin me ake nufi da wannan hadisi me ake nufi da wannan aya amma ba a buga ƙur'ani ba'duhu bi ba'd ko hadisi ba'duhu bi ba'd ko ƙur'ani yudrabu bil hadisi ko hadisi yudrabu bil Qur'an duk wannan ba a yi in an ce yudrabu shine a buga wannan da wannan ka ce wane yayi wannan yayi karo da wannan don haka nayi watsi da wannan ba a yin wannan a aqidar sunna duk abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa to bai saba wa Allah ba in kwakwalwarka ta baka kamar cewa wani hadisi ya saba wata aya to kwakwalwarka ce ta kuskure ka fara tuhumarta kafin ka tuhumi hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine zance na malaman musulunci yawa ba wata magana ballantana a zo a ce wani ra'ayi ko ababin tsarki da alwala ko wata magana ga ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zama kuma a ce za a yi watsi da ita saboda wani bai yi aiki da shi ba wannan bid'ar tunani ce eh ba daidai bane eh maganar Allah ita ce sama da kowace magana ta bangaren zama gaskiya maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi yasa Allah ya ce abu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kullum fa in kana musulmi kar ka manta wannan zancen Allah umarnin da yi shine a cikin halittarsa a wannan zamani na ƙarshe har zuwa tashin alkiyama wanda ya yarda da shi ya zaɓa a cikin halittar ya fifita shi sama da kowa kuma ya tsabtace shi daga faɗin ƙarya ya dangana wa Allah abin da Allah bai ce ba kuma ya wajabta a bishi kuma babu ɓata in an bishi to wallahi mutum ɗaya ne shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk yadda kake son wani duk kyautata zato da kake wani to ba shi da wannan ikon in ba shi ne annabi muhammadu dan abdullahi sallallahu alaihi ba da shi allah ya haɗa mu wannan zance abin nan an sha yinsa kuma kowa ya san wannan magana ce ta haka musuluncin yake wanda bai masa ba shikenan amma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shine sama da kowa shi yafi kowa sanin ya za a bauta wa Allah haka duk hanyar da za ta raba ka da shi ta hada ka da wani kai wa kanka zabi kai wa kanka qiyamul layl babu wani tawili da za a gaya maka ka kyale ta ka bi hanyar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ita ce hanyar da ta dace da abin da Allah ya ce wa in tuti'uhu tahtadu ba yadda za ka samu shari'a a wani wurin da ya saba wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma annabi sallallahu alaihi wasallam mu yan zamanin ƙarshe ba mu zauna da shi ba ko ba a wurinsa muka ɗauko ƙur'ani mu da shi muka gan shi da ni da kai da duk nan ba mu gan shi ba a ina muka samu ta hanyar riwayar da ta zo mana alƙur'ani ya zo mana ta hanyar tawaturi haka hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wanda suka zo ta hanyar tawaturi wa mu'azzamuha an tariqil ahad amma dai daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suka zauna da shi suka gan shi an yi shi a makka sun zauna da shi an yi hijira sun zauna da shi a madina ya fita yaƙi sun bi shi ya zauna ya yi sallah sun bi shi ya yi aure sun shaida ya auri ‘ya'yansu sun auri ‘ya'yansa ba wanda ya fi su saninsa da haka duk abin da aka roto aka ce ya faɗa to a nan za mu nemo addinin na'am akwai fahimta wane ya fahimci kaza wane ya fahimci kaza wane ya fahimci kaza amma abin da zai mana hukunci wajen karɓar meye daidai in an samu saɓani to shine ƙur'anin nan da hadisin yauwa kada wani ko wata fahimta ta razana ka har ka rika jin kana kokarin ka yi kokonto akan faɗin kalmar ƙur'ani da hadisi an fahimta yauwa ƙur'ani da hadisi haka za a ci gaba da faɗa a nan addinin Allah yake an fahimci wannan duk abin da ya saba wa wannan abubuwan guda biyu zancen Allah da zancen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa huwa batil wa in qala bihi man qala kowane ne ya faɗa an fahimci abu kowa wajibin sai girmama Allah kowa wajibin sai girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda babu maganar Allah a cikin wata matsala ba a samu aya ba a samu hadisi cikin akwai ka'idoji da malamai suka haɗu a kai wasu ijma'i wasu kuma ra'ayoyin wasu malaman ne yadda za a yi istinbatin hukunci akwai kiyasi da sauransu duk wannan ya halatta amma al'asulu shine kada a samu wani ƙauli ya udu alan nususi bil ibtali ko ƙaulin waye wanda zai koma ya soke maganar Allah ko ya soke maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faɗin wannan shine ilimi ba shine jahilci ba yau duk wani malami duk girmansa darajarsa ita ce yabi wannan asalin saba wannan asalin ba burgewa ba ce ba a nan ilimi yake ba kun gane wannan zancen yawwa wannan shi ne asalin abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma duk a imma din nan da ake respecting din su wannan abin suka zo mana da shi su ba su ce su ne asali sun fi kowa ganewa ba kamar yadda wasu suke faɗi yawwa su ba su faɗi haka ba su ma kokari suke su bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah samu dace haka dai addinin musulunci shine abinda Allah ya ce a yi abinda Allah ya aiko annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama da shi in baka fahimci wannan ba to kana da saura a fahimtar addinin musulunci kuma wannan ba kore ijtihadi bane ba kore cewa akwai maganganun malamai za a girmama su za a yi amma ana zancen inda duk aka samu sabani sabanin da yake ya bayyana ba zai yi a yi jam'i tsakanin wannan da wannan ba to dole ko maganar waye a aje ta a yi magana a ɗauki maganar Allah da ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wanda kuma ba sa saba wa juna an gane wannan yawwa to mu karasa wannan zancen sai ce fa huwa batilun limunaqabatihi lil khabari sadiq yaqin duk magana ko aqida ko ilimi ko wani aiki da ya saba wa abin da Allah ya ba da labari da shi to barna ce kuskure ne ƙarya ne bata ne saboda sabawar da ya yi ga labarin gaskiya na yaƙini da ya zo daga Allah fala yumkinu an yakuna haqqan to ba zai yiwu ba is impossible wani abu da ya saba wa maganar Allah kuma ya zama gaskiya an gane duk zancen da ya saba wa na Allah ya saba wa na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam nan in yace zancen Allah to har zancen manzan Allah sallallahu alaihi ya shiga ciki saboda annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya zo mana da asalin ma zancen Allah an fahimta yawwa da haka duk zancen da yake wahayi ne yawwa alqur'ani wahayi ne sunna ma wahayi ce sunnan in an ce sunna ana nufin hadisai yawa a babin istidlali in an ce sunna to hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ake nufi yawa ba wani zancen aikin wasu mutane ko aikin wani ko fahimtar wani ba sunna ita ce hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ba zai yiwu abin nan ya zama gaskiya ba in dai har ya saba wa wahayi wahayi kuma shine qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to bayan wannan akwai zance dai mai yawa akan wannan amma lura da cewa wani babi ne da mun sha magana a kansa kuma yana shigowa cikin ayoyi da yawa sai mu bar shi haka yawa asali ne da ababin aƙida asali ne ababin fiƙihu asali ne ababin mu'amalat da sauransu sawa'un a fiqihun ko na mu'amalat ko kuma ibadat duka wannan asali ne cewa abin da ake kafa hujja da shi shine maganar Allah da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ma tafarra'a an dalika na ijma'i da kuma abin da ya shafi mas'aloli da suke buƙatar saboda sabinta su da tajaddudin su samuwar su a wani zamani bayan zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a yi kiyasi a yi ilhaƙin wani abu da wani abu wani duka musulunci ne yawwa da tafasiri da bayanai daki-daki wanda a wurin ilimi ake samun su amma asalin abin da zaka tafi a kansa ka zauna lafiya shine gaskata Allah da gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kar ka bari a same ka da matsala a wannan gefen yawwa babu mai baka kariya gobe kiyama ka ƙaryata Allah ko ka ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma idan wani ya ijtihadi sai baka karba ba ijtihadin nasa kuma nasa ne ba daga ba wahayi ne daga Allah ba babu mai kama ka da zunubi za ka ga ka zaɓi wurin da za ka tsira shine ka tsaya tare da ƙur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ba shi ba ko tunanin wani in ka kuskure masa shi ka kuskurewa shi ko Allah bai wajabta maka bin wani ba ba Allah ba ba manzon Allah ba in baka gane wannan ba matsalar taka ce ba ta wani bace eh ba wanda kai wa in ba kanka ba gobe kiyama Allah zai tambaye ka ne akan ya aiko manzo manzon nan kuma wallahi gaskiya ne kuma ba haka kawai ya zo mu ko Qur'ani ya koma ba a'a yayi magana me amfanin ai recording magana tasa a kawo mutane in har wani zai zo daga baya soke a ce ya fi kowa fahimta har manzan Allah ya fi shi fahimta me amfanin zuwan manzan Allah sama idan har daga bayansa akwai wanda ya fi shi ilimi da shi za a zo a bi ko ba gane zancen nan ba haka rashin fahimtar musulunci ne kwata kwata mutum ya sa wannan irin zance a cikin musulmi Allah sauke tare da girmama dukkan malaman musulunci da girmama su da ba su matsayinsu amma ba a bauta musu kuma ba a ban su a makance yawwa Allah ya musu rahama Allah ya gafarta musu Allah kuma ya biya su ladan abin da suka yi na hidima ga addinin Allah amma kar ka bari gobe kiyama ka zo kana kama kame ai wani malami na ne ya ce mun an buwana ma ba komai ko an saba wa annabi ko saboda wani bai aiki da hadisi kaza ba don haka aiki da hadisin ma bid'a ne wannan rashin hankali ne kar ka bari ka shiga wannan babi Allah kyauta ku bar wannan zancen za a waiwaye shi wata rana insha Allah ya Allah tabaraka wa ta'ala فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا to yau mun zo kan wani zance da zai ɗauke mu lokaci muna tattaunawa a kansa kuma wasu ayoyi ne da asalin sababin saukarsu akwai saɓani tsakanin malaman tafsiri tun daga sahabbai da tabi'ai fama lakum fil munafiqin bari mu karanta ayar da fassara daidai da daidai kafin mu dawo bayanin wannan fama lakum me ya same ku ma sha'anukum istifhami ne na inkari ko taubihi فما لكم في المنافقين فئتين أي فما لكم سرتم فئتين في شأن المنافقين me ya same ku don me kuka zama ƙungiya biyu fi'a ma'ana ƙungiya biyu ta'ifa kuka rabu gida biyu me yasa kuka rabu wajen ra'ayi da hukunci dangane da munafikai asalin kalmar fi'a daga fa'a ya fi'u لأن الإنسان يفيء إلى أهله وأصله وأصله وأهل قبيلته mutum yana koma zuwa ga asalinsa da ‘yan uwansa da danginsa da ƙabilarsa shi yasa jama'arsa da ƙungiyarsa sai a ce fi'a an gane? yawwa saboda gunsu yakan koma daga ruju'i amma dai a dunkule mai ake nufi da kalmar shine kungiya me yasa kuka zama kungiya biyu nan kuma ba ana nufin a zamanin manzo Allah sallallahu kungiyoyi biyu abinda ake nufi me yasa kuka saba wajen hukuncin ku akan munafikai waɗannan suka ce a yaƙe su kafirai ne waɗannan suka ce a a kar a yaƙe su ba kafirai ba ne shine abinda ake nufi da rabuwar daga cikin manyan darussan da za mu zo mu tattauna a kansu a kan wannan aya shi ne tun daga farkon ayar Allah ya zargi saɓani ko? yau nan sahabbai ne ake nuna musu ake faɗakar da su ake musu faɗa me yasa kuka rubu wajen ra'ayi wannan su ba da wannan fatawa wannan su ba da wannan fatawa malamai suka ce ashe wannan yana nuna mana saɓani a cikin al'umma a ra'ayoyi mazmumi mazmumi ne abin zargi ne saɓani wala ta kunu kallazina tafarraqu واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات kar ku zama cikin waɗanda suka rarraba suka yi saɓani bayan kuwa bayyana sun zo musu hujjoji mai hujja ƙaunullah ko wa ƙaunul anbiya wa ƙaunul rusul fi kulli zaman yahudu da nasara ikhtalafu wa tafarraqu ba'da nuzulil wahyi fataraku al-wahya wattaba'u al-ulama wa bisababi dhalika tafarraqu واختلفوا yahudu da nasara an saukar musu da attaura suka bar attaura suka bi malamansu wannan abin da suka yi ya jawo musu saɓani duk inda kaga an saba to an bar asali in kowa zai bar abin da yake so da abin da ya fahimta da abin da ya zaɓa a dawo kan asalin da ba a saba a kansa ba insha Allah maganar haɗin kai an gama ta an gane haɗin kai an same shi Allah subhanahu wa ta'ala la yuhiluna ala la shay Allah ba zai ihala mu ya rifarin ɗinmu mu tafi gun abin da babu ba haka in ya ce mu koma asali to saboda ya san asalin akwai shi ne shine a riko da ƙur'anin da manzo ya zo da shi manzan nan kuma an tsabtace shi baya yi wa Allah ƙarya naka duk abin da ya tabbata ya faɗa to kawai kai in ka ce daga Allah yake an fahimci wannan abu kuma duk mutumin da ya bar wannan to shi ne ya samu saɓani duk wanda yake son gaskiya to ya dawo gun abin da manzan Allah sallallahu alaihi ya zo da shi kun gane wannan zancen don haka al-ikhtilafu shi saɓani mutane su saba wajen fahimta ɗabi'a ce halitta ce ƙadaran wa kaunan la mahabbatan wa riban kun gane in fassara a duk kun san wannan yawwa ku da yan wannan makarantar ne kowa ya san me ake nufi ana saɓani da ni da kai mu saba wajen fahimtar abu ɗabi'a ce ɗabi'a ce kuma haka Allah ya halicce mu mu zama amma ba dan hakan yake so kuma ya yarda mu ci gaba da zama haka ba amma ɗabi'a ce tunda ya sanya mana kwakwalwa kwakwalwan nan kuma kowa da irin tasa sannan akwai tasiri impact da effect na tarbiyya kowa da irin ilimin da ya ɗauka kowa da a hannun wa ya ɗauka ko yauwa wani malami ne ya koya masa duk wannan abin suna da tasiri wajen shefin yadda za ka yi tunani to don haka halitta ce Allah ya sa lalle mu saba wali dalika khalaqahu ko mun san wannan to amma ba haka Allah ya yarda da shi ba domin da Allah ya yarda mai ta sabawa to da ba zai hana sabanin ba tun da yace wala takunu kal ladina tafarraqu ashe kenan baya so mu sassaba to tunda kuwa shi yasa wannan malamai suke rabawa akwai al'amrul kauni da kuma al'amrul shar'i al'amurul kauni shi ne alƙadari alhalƙi duk waɗannan abubuwan uku ku tara su wuri guda an gane? kun fahimci zance na? yawwa a kasancewar Allah ya halicce mu musaba ya halicce mu kowa da mahangarsa gwargwadon tarbiyya gwargwadon ilimi gwargwadon kaza da kaza da kaza to haka Allah ya kaddara kaddararsa ce a aikin rububiyarsa ne domin imani da kaddara a babin rububiya yake kaddarar Allah ne saboda nuna isassa da sarauta da iko akan komai haka ya halicce mu daban-daban kowa da mahangarsa da yake kallo amma zaman mu haka din mu sassaɓa to Allah baya son haka shi yasa yayi hani don haka hani da yace wala takunu kallazina tafarraqu hani ne shar'i amma wancan wali zalika khalaqahum da ya ambata cewa za a sassaba ko wala yazaluna mukhtalifin ba za su gushe ba suna sabani wannan menene khalqi ne halitta ce ba san ba haka Allah yake so ba ba haka ya yarda da shi ba abin da ya yarda da shi shine wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu wannan shine al'amru shar'i ولا تكونوا كالذين تفرقوا شيني النهي الشرعي to al'umuru shar'iyya da su za a yi mana hisabi gobe kiyama da haka karka zo ka ce a tun da sahabban ma sun saba to me mu ma mun saba kowa yayi abin da ga dama a'a dole abu gaskiya guda daya dole kai bincike ina hablullahi ko ina maganar Allah ina maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sa kun gane wannan zance to wannan shine asalin me ake nufi da waɗannan ayoyi ba a kafa hujja da aukuwar saɓani a kan cewa ba komai a shar'ance don an ci gaba da saɓani. Allah ya hana saɓani duk da ya san halitta ce ya halicci mutane su saɓa amma shi abin da yake so shine a yi riko da igiyarsa an gane ashe wannan ya nuna al-ikhtilafu mazmum tun daga shi har ya zargi sahabbai akan hukuncin munafikai me yasa kuka saba har wannan ya nan wannan ya nan wannan ya ce a yaƙe su a kashe su kafirai ne wannan kuma ya ce kar a yaƙe su kar a kashe su musulmi ne dan me kuka yi wannan dan me yasa za a zarge su in abin da suka aikata ba laifi bane kun gane wannan zancen yawwa don haka saɓani Allah baya son sa duk da ya halicce shi irin yadda ya halicci shaidan duk da baya son sa ko yawwa ya halicci shaidan kuma ya bawa shaidan din karfin da zai batar da mutane amma baya son wannan kuma ya baiwa dan adam ikon da zai kibin shaidan din don haka in ya yarda ya bi shaidan shi ya bi aikinsa ne wannan shari'a ta hana shi ya saba wa shari'a za a yi masa hukunci ba zai kafa hujja da cewa ai haka Allah ya so Allah ne ya angiza zuciyata na bi shaidan a'a kai ka bi shaidan tunda kana da zabi kana da kwakwalwa an shiryar da kai ka zaɓi dama ko ka zaɓi hagu sai ka zaɓi hagu sakamakon zaɓar hagu kai ka jawo kanka kun gane wannan ko ba gane ba yawwa zai hutar da kai a abin da ya shafi imani da kaddara ba za ka samu rikici ba don haka a wannan wuri asali zancen me ake yi su waye waɗannan munafikai na farko gashi Allah ya tabbatar musu da sunan munafinci don haka yaƙinan karka zo ka ce ba munafikai bane farko kenan amma da ƙauli kimanin biyar akan wannan aya suwa ake magana a kansu suwaye waɗannan munafikai wasu malamai al'imam at-tabari ya kawo ƙaulin guda biyar wasu guda uku suka kawo wasu suka kawo hudu duka kuma gwargwadon riwayoyi da suka zo an gane gwargwadon riwayoyi domin musamman irin su al'imam at-tabari yana fassara alkur'ani ne gwargwadon abin da ya samu da ya kama da aya daga cikin ayoyin alkur'ani gwargwadon abin da ya samu na abin da ya fassara wata aya daga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko gwargwadon abin da ya samu daga sahabbai ko tabi'ai na asar to a cikin wannan aya fama lakum fil munafiqina fi'atayn wallahu arkasahum bima kasabu ya kawo kauli biyar na malamai dangane da sabanin suwa ake magana akai yace wasu sun ce munafikan da ake nufi a nan su ne su abdullahi ibn ubay bin salul da shi da mutanensa ranar yakin uhudu da suka janye jiki su wajen sulusi na musulmi gaba ɗaya suka janye one third kashi ɗaya bisa uku ibn ubay ya janye su suka gudu suka bar yakin uhudu suka bar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sauran sahabbai to wasu malamai sai suka ce da su ake al-imam muslim ya rawaito hadisin zaid ibn sabit akan haka wasu malaman suka ce wasu mutane ne da suka yi imani mutanen maka suka yi hijira sai kuma suka fasa musuluncin suka ce suna so su koma makka akwai kayan kasuwancinsu za su je su ɗebo a ba su izini annabi sallallahu alaihi ya ba su izini suka tafi sai suka makale suka ki dawowa shine walam yuhajiru za ku ji su yakin ayar yana magana akan in ba su dawo sun yi hijira ba to kar ku jibince su kuma ku yaƙe su duk inda kuka same su an fahimta yawwa to wasu kuma suka ce a'a wasu mutane ne a makka suka bayyana musulunci tare da cewa da kafirci a zuciyarsu har sun taimaka wa kafirai a wajen yaƙi a gayin musulmi suka ce da su ake naka duk wani shine yaƙin ya zo akan cewa duk wanda ya imani da Allah da manzan Allah sallallahu alaihi to wajibinsa ya hijira ya biyo manzan Allah sallallahu in ko yaƙi to su ma sun cancanci a yaƙe su kun gane wannan yawwa to haka kau akwalin suke shi yasa za ku kamar mu manhajin malam da muke bin littafinsa bai dora wa kansa wannan bibiyar saɓanin ko sababin nuzul da sauransu kamar da muka san manhajinsa baya faɗa kawai zai zo maka bayanin ma'anar aya an fahimci abin shi yasa ku ga bai kawo ba wannan ra'ayi na ukun nan da na ambata shi al'imamu tabari ya rinjayar yace wasawabu min alƙauli fi hadhihi al'aya huwa ƙaulu man ƙala innal ayata nazalat fi sai faɗi waɗannan mutane waɗanda sun yi imani ko sun nuna sun yi imani amma sun ƙi hijira shi kuma tsabari da ma a cikin manhajinsa in ka saba da shi duk inda aka samu riwayoyi duk inda aka samu riwayoyi wajen fassara ayoyin alkur'ani riwayoyin nan kuma ba su ittifaki ba suka saba to wadda ta dace da zahirin alkur'ani za ku ga anan tsabari ya kalli wadda ta dace da mene zahirin alkur'ani wasu malamai har na zamani kamar su malam usaimin ya tafi zuwa ga cewa munafikan da suka gudu daga yakin uhudu suka janye jiki da su ake in ka ɗauki wannan kuma in ka tafi wasu yakin akwai inda za ka ga ba zai tafi daidai ba kun gane wani abu shi yasa duk abin da babu nassi ya ƙini a kan fassara shi to barin istihadin cikinsa ya fi sauƙi kaga menene ma'anar mazza da ke cikin ma'anar ayar ka fahimce shi ka ɗau darasin kamar da malam sa'adi yake an gane aslam ta wannan bangare shi yasa za mu karanta shi me ya ambata sai kuma mu ɗora akan abin da ya biyo bayan wannan hukunce hukunce Allah ta kun gane wannan yawwa fama lakum fil munafiqina fi'atayn me yasa kuka zama kuka rabu gida biyu ko ya faka fasara ta fi fitowa ko yawwa sun rabu gida biyu a wajen ra'ayinsu da hukuncinsu dangane da munafikai wallahu arkasahum bayan Allah ya dirmusa su ya halaka su ya komar da su asalin arkasa bi ma'ana radda mayarwa ya mai da su zuwa ga kafircinsu shine ma'anan wannan arkasa bima kasabu ba'un wannan ta sababiyya ce bisababi kasbihi saboda aikinsu saboda abin da suka tsoruta wa kansu na barin musulunci da komawa kafirci sai Allah ya ce a turiduna an tahadu man adallallah ku kuna nufin ma'ana nan nufi mahabba ake nufi eh a tuhibbuna an tahadu man adallallahu dole da bamma eh shin kuna so ne ku ku shiryar da wanda Allah ya batar to wannan tambayar ita ma ta zargi ce hmm? koya abin yake wanda Allah ya batar da shi ka so Allah ya shiryar da shi laifi ne hmm? ba laifi ba ne ko yawwa to amma me ake nufi dama da man adallallah a nan zancen yake wanda Allah ya yi hukunci fi sabiƙi ilmihi annahu la ya tubu an gane? yauwa wannan ko ka so ko baka so ba ba zai shiri ba to shi ne waɗannan ake nufi to amma kuma wannan ai mu ba mu da ilimin haka haka ne? yauwa to amma nan tunda Allah maɗauki ya magana akan wannan kamar ya gaya masa ne ya yi hukunci akan waɗancan haka za su tsaya ba za su dawo musulunci ba da haka ku fita daga harkar su ku rubu da su ku yi musulunci an gane abu yawwa a turiduna an tahdu man aballallah wa man yudlilillah duk wanda Allah ya batar da shi falan tajida lahu sabila falan tajida lahu sabila ba za ka samu masa hanya ba sam sam sam har abada duk kokarinka ba zai dawo ba saboda me shirya ta Allah ce wannan a ciki akwai tasliya ko akwai rarrashi ga masu wa'azi akwai rarrashi cewa kamar da muka zance a ayar farko da makaranta faqatil fi sabilillahi la tukallafu illa nafsak rarrashi ne babba ga duk mai wa'azi mai ilmantarwa cewa ya kwantar da hankalinsa alwajibu alaihi abin da yake wajibi a kansa shine bayanin gaskiya bayanin gaskiya da mutuntawa da daraja ko da tarbiyya mai kyau da bayani a faɗi abin da Allah ya ce a faɗi abin da manzon Allah sallallahu alaihi ya ce amma maganar zuciyar mutane da karɓarsu da rashin karɓarsu a barwa Allah in Allah bai nufi mutum da shiriya ba wala duk bayanin ka ba zai shiri ba to ballanta na zagi kun gano nan yawwa ballanta na zagi in ka ce zagi na mato ka kore shi in ku kai bayani ga yi bayani irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi yayi lalamar yayi lallashin annabi nuhu ma ya faɗi haka yawwa ya kira su yayi nasihar yayi faɗakarwa yayi roƙo annabi sallallahu alaihi wasallam me bai ba har dukiya ya bayar rarrashin zuciya a zo a karba a zo a musulunta a zo a duk yayi to amma in Allah ya kaddara mutum baya cikin masu imani to duk wannan effort din ba zai ba ashe kenan kaga mai wa'azi mai fadakarwa mai isarwa ya isar da sakon Allah cikin hikima cikin basira cikin ilimi babu ja da baya wajen bayanin gaskiya to amma kada ya tsaya jiran wanda bai bi ba a ce sai ya zo ya bi sannan shi zai aiki da gaskiya an gane wannan yawwa ba za ka taɓa samun masa hanya ba in har Allah ya ƙaddara cewa a ba zai musulunta ba waddu law takfuruna kama kafaru kanta wannan kawai dai bayanin me ma'anar ayar guda biyu su waɗancan kafirai ko munafikai da suka kafirta bayan sun musulunta waddu law takfuruna kama kafaru burinsu abinda suke so shine kafirta kamar yadda su suka kafirta fatakununa sawa'an sai ku zama da ku da su daidai wa daida fala tattakhidu minhum awliya'a to kar ku riki majibinta abokai masoya mataimaka minhum daga cikin su hatta yuhajiru fi sabilillah har sai sun yi hijira fi sabilillah kun gane yawwa shi yasa al-imamu tsabari ya zaɓi wancan ƙaulin waɗanda suke maka ne suka ƙi hijira in ka ce waɗanda suke madina ne suka bantare ranar yakin uhudu nan wurin sai ka rasa yadda za ka yi da shi an fahimci abin sai ce fa'in wallau in ku suka juya baya suka ƙi su yi hijirar suka ƙi su dawo musulunci fa ku to ku kama su ku riƙe su waqtuluhum ku kashe su haythu wajadtumuhum duk inda kuka same su wala tattakhidhu minhum waliyan wala nasira kar ku riƙi wani majibinci masoyi ko mataimaki daga cikinsu kun gane wannan zahirin ayar yau to mu koma mu bi tafsirin malam kafin mu zo kan sauran ayoyin da suka biyo baya wanda su kuma suna da alaka da yadda Allah maɗaukaki ya raba waɗannan mutane kashi uku cikin waɗanda ba za a yaƙa ba za mu ji ya abin zai zama Allah sa ana ganewa yace almuradu bil munafiqin almadhkurin fi hadhihi alayati abinda ake nufi da munafikan da aka ambata a wannan aya sune almunafiquna almuzhiruna islamahum wa lam yuhajiru ma kufrihim sune munafikai waɗanda suke bayyana musulunci ba su yi hijira ba tare da kuma abin da yake zuciyarsu na kafirci domin duk wanda aka ce munafiki ne to a dama ba musulmi ba ne amma tunda ya bayyana la ilaha illallah muhammadu rasulullah to a zahiri za a kalle shi kamar musulmi to Allah ne yake hukunci akan waɗannan mutane cewa kar a tsaya sauraron su ba su kai lamarin su bai kai ku saba a tsakaninku ba dan me za ku saba shine zancen farko ko kuma sannan sai aka hana in dai haka suke to ba yadda za ku yi da su duk irin bayanin da za ku yi musu ba za su karba ba domin in Allah ya nufi mutum ya bata duk yadda kai ba za ka shirya da shi ba su burinsu yadda suka bata suka kafirta kuma ku kafirta to ku rabu da su muddin ba su yi imani gangariya suka yi hijira suka dawo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba to ba ku ba abokai a cikin su kuma in har suka juya baya suka ki bin wannan abin da aka ce to duk inda ku same su su da waɗancan kafirai abokan yaƙi ne gare ku kawai ku yaƙe su ai ina jin zancen a bayyane yake to su ne almuzhiruna islamahum wa lam yuhajiru ma'a kufri wa kana qad waqa'a bayna as-sahabati ridwanullahi alaihim fihim ishtibahun rikici shine ishtibah man rikici nan ba na faɗa ba abu ya rikice ka kasa ganewa shine ishtibahi ishtibahi ya auku tsakanin sahabbai fihim a sha'anin waɗannan mutane fa ba'dhum taharraja an qitalihim wasu daga cikin sahabbai sun ji nauyi sun ji kunci a zuciyarsu akan su yaƙe su wa qat'i muwalatihim da kuma yanke mu'amala da su bi sababi ma azharuhu min al-iman saboda abin da suka bayyana shi na imani kun ga idan aka ce mutum ya bayyana imani kai ya za ka yi da shi sai ka bar shi a matsayin musulmi yawwa idan mutum yana cikin ahlul qiblati ba a kafirta shi ba ka ce masa ya zama kafiri saboda wani abu sai idan malamai sun masa hukuncin ya kafirta an gane yawwa ko abin da yake na kafircin nasa ya bayyana kuru-kuru babu ishtibahi a cikinsa an gane amma kai ba za ka yi masa wannan hukunci ba to sai ce فتحرج فبعضهم تحرج عن قتالهم وقطع موالاتهم بسبب ما أظهروه من الإيمان وبعضهم وصل cikin sahabban kuwa alima ahwalahu ya san halayensu ya fahimta bi qara'ini af'alihim saboda alamomi da suke tattare da suke rataye da suke haɗe da ayyukan da suke aikatawa ayyukansu suna nuna akwai kafirci fa hakama bi kufrihim sai suka yi hukunci cewa kai waɗannan mutanen kafirai ne ya kasu kawai za'i fa akhbarahumullahu ta'ala sai Allah ya ba su labari annahu la yanbaghi lakum an tashtabihu fihim bai kamata ba gare ku ku rikice ku kasa gane hukunci fihim dangane da su wala tashukku ko ku samu kokonto bal amarahu amruhum wadihun ghairu mushkil lamarinsu a bayyane yake babu rikici innahum munafiquna munafiqai ne munafiqai kuma me su hmm? munafiqai musulmi ne ko kafirai ne kafirai ne ko ko gwanda kuke shi yasa ba azzalimi irin wanda yake sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai munafikai a cikinsu istilahin sahabi an ce sahabi to dama can daban yake da munafiki munafiki daban sahabi daban amma in aka ce wallazina ma'ahu tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ma'iyya ana nufin physical ma'iyya waɗanda suke tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin su akwai kaza akwai kaza wannan baya nufin sahabbai an gane yawwa in ana zancen physical lokacin da aka fita yaki wannan suke tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a yakin Badar haka da Uhud munafikan da suke ciki in an ce ya ayyuhal ladina amanu an gane Allah ya san ba su a ciki saboda su ba su imani ba an gane saboda kuma sannan muminai suna daukar su muminai saboda suna ganin su suna sallah amma wanda aka gane shi cewa munafiki ne to ba a sa shi cikin sahabbai ba a sa shi cikin muminai an gane abu yawwa abun matakai ne da shi ba haka kawai da ka ake faɗa ba su shi a kwaɗayinsu shi ne a ce a yi amfani da fizikal waɗanda suke tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a to a cikin su akwai munafikai kuma dama su zari'a suke so a ba su dama su a cikin wanda suke tare da manzon Allah sallallahu akwai munafikai sai sai sai su tafi can sama sai su faro maka daga Abubakar kaji sharri kun bai ji abun yau dan haka sahabbai daban munafikai daban ba su taba zama wani abu iri ɗaya ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ware wasu ya faɗa musu me su waye munafikai kuma kaga ashe kenan wata al'umma ce daban yawwa ba dan Allah ya hana shi ya yaƙe su ba ai da tuntuni har shi yasa a ƙarshen suratul tauba Allah madaki har wani yayi la in lam yantahi al munafiquna والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة منين lanuguriyannaka bihi za mu shunshuna ka shi ne ma'anan lanuguriyannaka za mu shunshuna ka ma'ana mu sanya a yi abin da zai sa yaƙi ya auku tsakaninka da su don a yi ta ta ƙare kowa a san halinsa ko su daina munafinci in ba haka ba za mu tura manzon Allah sallallahu alaihi a kansu kuma a yi abin da zai jawo a yaƙi tsakaninsa da su shikenan a yi tawari amma tun da Allah maɗaukaki hikima ya so ya amfani da ita kuma ita ya amfani da ita a bar munafikai har munafincin ya kare da kansa kuma haka aka yi kafin rasuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai da ya zama wanda suka rage ko sun mutu ko kuma an fi karfin su ko kuma sun dawo zamanin zamanin Abubakar da Umar da Uthman ba su ci gaba da wani abu ba munafikai kuga ashe kenan Allah madaukaki ya kaddara cewa ba za a samu wani kuma munafiki tare da sahabbai a wancan zamani bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun gane wannan zancen yawa irin yadda dama a makka aka same su a madina aka same su waɗannan munafikai kuma mun san sababin sakamakon abdullahi bin ubay bin salul ana dab da naɗa shi shugaba a madina sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira ya zama cewa ya rasa masa wannan dama ta zama shugaban mutanen madina da kuma kun ga wannan duk yana koma zuwa ga asalin hassada hassadan nan ita ta sa suka ki karɓar a wannan imani Allah samu dace Allah ya tsari sai ce wala tashukku bal amruhum wadihun ghairu mushkilin innahum munafiqun qad takarrara kufruhum wa waddu ma'a dhalika kufrakum kafircin su ba sau ɗaya suka yi ba su fita su shiga su fita su shiga kuma suna burin kuma ku kafirta wa an takunu mislahu kuma ku zama irinsu fa idza tahaqqaqat dhalika minhu haka ne ko a fa idza tahaqqaqtum dhalika minhu in kuka tabbatar da haka dangane da su cewa akwai wannan to shikenan fala tattakhidhu minhum awliya kar ku riƙi abokai waliyai masoya majibinta masu taimako daga cikinsu wa hadha yastalzimu adama mahabbati wannan yana tilasta lalle ashe kenan kar a so su inda ya bayyana waɗannan munafikai ne to haramun ne a so su wajibi ka nisance su wannan mabda'i ne na me abinda ake cewa alwala'u wal bara ko wala'i da bara'i kuma shi ma yana daga cikin usul a aƙida yawwa Allah karka zo karka shiga cikin wannan aƙida cewa wai kai ba za ka ƙi kowa ba kun san akwai masu wannan falsafar ko su ba sa ƙin kowa ai ko dole ne ka ƙi kowa alal aƙalla za ka ƙi maƙiyinka ko ko ba haka bane in dai mutum yana da hankali yana da maƙiyi yanzu mutum zai zo da takobinsa yana kokarin ya sare ka ce ai kai abokina ne ai kaza ne kaza kana lallaba shi ai ni ba na gaba shi kuma ya taho da gaba kawai kashe ka zai kafin a gama wani zance ka bar duniya wajibi ne akwai wanda kake so wajibi ne akwai wanda kake ki to ka gina sanka da ƙinka akan me akan ƙa'idar imani yawwa imani shine zai ja ka zuwa ga kaso yan uwanka muminai ka ƙi waɗanda suke ba muminai ba zuciyarka ta ƙi su koda a wajen mu'amala an halatta maka saye da sayarwa an halatta maka makotaka duk ba, ba wannan ake zance ba an ce ƙiyayya ƙiyayya ita ce ta zuci ka ji ba ka san addinin su kana ƙyamatar duk wanda yake bautawa wanda ba Allah ba in mutum yana bautar wani wanda ba Allah ba to ka ƙi shi a zuciyarka wajibi ne in kuwa ya zama zuciyarka ba ta yadda Allah ya ce ka ƙi shi kai kuma ka ji dole kai sai ka so shi to ka nuna kana da soyayya ga maƙiyin Allah Allah kuma zai ƙi ka saboda wannan abu an gane wani abu yawwa da haka tilas ne maganar wala'i da bara'i yawwa shi yasa aka hana mu addu'ar neman gafara ga wanda ya mutu ba musulmi ba duk wanda ya mutu ba musulmi ba wajibi wannan magana ce ta hukuncin zahiri a zuciyarsa in akwai wani abu wannan shine ubangiji amma shari'ar mu ita ce duk wanda ya mutu ba akan musulunci ba to karka ce Allah ji kansa wani akai lalle ga ba mu komai ba har lokacin yayi duk mutumin da baya musulunci shari'ar musulunci ce ta ɗora maka zuciyarka ta kyamace shi an gane yawwa abinda za ku ji akwai wani a ce har wani a ce mufti ne ko babban malami ne a azhar wani ali juma'a kuna jin wani ali juma'a yana ba da fitowar cewa har waɗanda ba musulmi ba za su shiga aljanna wasu abubuwa za ku rika jinsu a zamani yanzu wasu malamai suna faɗi wallahi sai kai mamakin wannan shi ke jawowa wannan abubuwan a ce an yi zafi a kansu zahirin alkur'ani maganar Allah kuru-kuru mutum ya fatawar cewa a'a ba komai ya saba mata kuru-kuru kawai saboda ana so a zauna da, da- da- da- da- da wasu mutane a cewa za a yi wani addini sunansa addinin ibrahim hmm? musulunci ya haɗu da kiristanci da yahudanci wai duk ɗaya muke wai kowa duk ɗaya ne yau a yi wannan irin ibadar gobe a yi wancan gobe a yi wancan me ya lizumta wa malamin addini har sai ya shiga cikin irin wannan abu wannan abun sabawa addinin musulunci ne ba magana ce ta zafin kai ba wannan shine addini a bar mu mu fahimce shi yadda muke ba mu kashe kowa ba babu tashin hankali babu kisan kowa hmm? babu shiga haƙƙin wani in zamantakewa ta haɗa mu ƙasa ɗaya da wanda ba musulmi ba mu zauna lafiya mu yi saye da sayarwa mu yi makotaka wannan a tsaya iya nan amma in je in ra- in taya shi addininsa a nasu shi ma ya zo ya taya ni ba na so ko ba haka bane kowa ya nasa lakum dinukum waliya din kaga me mai wahala a fahimci haka amma wani sai ya ji wai shi sai ya je an je coci da shi an yi addu'a da ce wai sannan za su yarda cewa shi moderate musulmi ne waye shar'anta maka tilas sai sun ɗauke ka moderate duk abin da suke faɗa akan mu ai kowa yana ji za su faɗa akan musulmi su ce terrorist waye duk duk mai sallah ma ba su yarda da shi ba wai har a ce ana tuhumar wasu 'yan siyasa biyu wai sun shiga eh, coci ana wani ana wata addu'a wai sun ƙi cire hula wai sun yi disrespecting coci ta dama an ce musu su daina zuwa sun ƙi Hmm? Allah ya sauke wallahi yan uwa musulmi muna cikin rayuwa fa ta jahilci jahilci ba na wasa ba yawa musamman don Allah m- masu shugabancin mutane a daure a koyi addinin nan yadda yake eh a tambayi malamai a karanta ƙur'ani zahiri ku duba ku ga irin yadda professors mawaƙa wayayyun mutane farare kullum musulunta suke yi kuma in the light of their understanding of the basics na addinin musulunci mutum ya ɗau ƙur'ani shi kaɗai ya karanta daga farko har ƙarshe ya fahimce shi ya ji cewa eh ashe haka abin yake kuma ya zama yana yi su su kyamace shi ba ruwansa to amma mu kullum gani muke wai wai idan wai dole ne sai kowa ya so mu ba zai yiwu kowa ya so ka ba ko an munafince ka ta zuci daban to ka tsaya akan mab- principle ɗinka abin da ya gina ka kai musulmi ne duk inda ka ce kai musulmi ne yes i'm a muslim a addinin mu an hana mu mai kaza da Allah ku yi hakuri don haka ba za ku ji na ce kaza ba amma za mu yi muku a jajjabi wani ya rasu eh, to sannun ku a yi hakuri wannan hali ne da mu ma muna shiga ciki kowa yana rasawa a baiwa family hakuri Allah ya taimaka in ma da kuɗi za ka taimaka musu duk ya halatta kai amma ka ce ya Allah mai rahama ga wani ya ƙi ya bauta maka ya riƙi bawanka Jesus a matsayinka ya ba shi matsayinka ya roƙe shi ni kuma ina roƙonka ya Allah ka yafe masa ai baka kyauta wa kanka ba ko ba gane abin ba to mu tsaya eh, ina ne inda yace fala tattakhidhu minhum awliya ko yace wa hadha yastalzimu adama mahabbatihim mu tsaya a nan wurin gobe insha Allah ta'ala sai mu tashi a wannan wuri mu karasa Allah subhanahu ta'ala ya tabbatar da mu a musulunci Allah ya sare mana al'amuran mu duk abin da ya kuntata Allah ya yassare mana shi akwai dan uwan mu malam Muktari yanzu ne yake sanar da ni yaransa ya baro makaranta tun juma'a har yau din nan ba a gan shi ba babu labarinsa na? ban ji ba abdurrahman ko ya baro kafin hausa har yau an bincika a kano na? adam ko yau adam sunansa to har yanzu dai ba labari bai iso ba da Allah a taimaka da addu'a Allah ya sa lafiya yake Allah ya sa da ransa Allah ya sa yana cikin ƙoshin lafiya cikin hankalinsa ba kidnafin ba ne kuma ba tsafe-tsafe ba ne Allah dawo da shi gun iyayensa lafiya Allah kuma ya tsare shi ya tsare masa addininsa da lafiyarsa ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك